من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله يومنا أكو ga watan ɗaya watan almuharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1448 wanda ya dace da 18 ga watan shidda shekara ta 2026 muna ci gaba da karatu a cikin littafin minhajul muslim wannan shine karatunmu na goma sha ɗaya na sha ɗaya ne ko? Wa muna ci gaba da dalilai waɗanda malam ya kawo waɗanda wato suke nuna wajibi ne musulmi ya yi imani da sunayen Allah mafi kyawu da siffofin Allah mafi ɗaukaka. Na biyu malam ya ce, ko na uku ne ko? Yawwa, na uku إن الإيمان بصفات الله تعالى آه شيء النقلية مجبو بلا قلية سوا إن إقرار السلف للي تبتر ومقباتا الصالح نقري من الصحابة والتابعين daga sahabbai da tabi'ai ikrarin da suka yi tabbatar wadda suka yi wala'immatil arba da kuma shugabanni guda hudu abinda ya sama da yake bance su shugabanni suna da yawa cikin addini ba shugabannin kungiyoyi ba ne su shugabannin ilimi ne abinda ya sama da yake bance su da ambato saboda sun yi sauran shugabannin ilimin addini shahara kuma su ne suke da mazabobi suke da mabiya ko ba haka ba bambancin suke na shesa malam ya ambace su abu hanifa imamu malik imamu shafi'i ahmad bin hanbal in ba haka ba gabanin su akwai shugabanni bayan su ma akwai su tare da su ma akwai tare da su akwai shugabanni masu ilimi masu imani masu tsoron Allah irinsu wasu ma sun dara su amma irin shahara da albarkar da Allah ya ilimin su sauran ba su yi wannan shahara ba kuma sauran ba samu irin wannan albarkar ba ta inda duniya gaba ɗaya in ka zagaye ta musulunci ko ina sai ka same su da almajirai sai ka samu littattafan ilimin waɗannan guda hudun kowane gari cikin garuruwan musulunci ana karantar da su gabanin sauran malamai muna ganewa ku to shi yasa malam ya kira su da waɗannan guda hudu su kare in ba haka ba musulunci malaman shi sun yi sun yi miliyan miliyan dubu so dubu sun yi haka to amma duk tarin su masu yawa ɗin nan waɗannan su suka yi shahara a cikinsu su suka yi almajirai waɗanda suke bin fahimtarsu tsabanin sauran malamai kuma ya ce ikirarin da magabata na kwarai suka yi sahabai da tabi'ai da kuma yanayi limamai guda hudu radiyallahu anhu ajma'in yardan Allah ta kare tabbata a gare su gaba daya bi sifatillahi ta'ala ikirarin da suka yi game da siffofin Allah ta'ala wa adamu in tawilihim laha da kuma rashin tawilin su ga waɗannan siffofi na Allah tawili shine murɗe siffofin siffa ka bata wata ma'ana shine tawili wadda ba ita ce zahirin wannan wannan siffa din ba to shine tawili akwai inda ake yin haka saboda ba ya yi wa dole sai haka nan dan to ba ko ina kuma za a yin haka nan ba da duk lokacin da aka yi inda ya dace a yi to tawili ne mai kyau Allah ya ce wa ma ya alamu ta'wilahu illa Allah kaga na Allah ya bi tawili ko ba haka ba amma aka yi shi ba daidai ba to sai Allah subhanahu wata'ala ya zarge shi kuma wannan tawili shine mara kyau to salaf magabata ba su juya siffofin Allah su ba su wata ma'ana inda ba a bukata haka nan auradduwa ko kuma su watsar da su ce ma ba su yarda da su ba kamar yadda aka samu waɗansu ba su yarda ba kamar motar zilawa da ba su yarda da Allah yana mi ba yana ji ko yana gani ba ko yana da ƙarfi ba duk ba su yarda da wannan ba kuma kaga Allah shi yace sami'un basirun alimun duk sun ce bai da wannan kaga sun yi watsi da min sifofin Allah subhanahu wataala aw qala fiha ko kuma ya faɗa a cikinta anna zahira cewa zahirin siffofin gairu murad ba shi ne abin nufi ba muna ganewa ko wani daga cikinsu ya ce abin da kaga ya bayyana da siffofin Allah to ba shi ne abin da ake nufi ba saɓanin shi ne ake nufi to duk ba a samu magabata sun yi irin wannan ba duk wannan ya faru ne bayan magabata sun riga sun wuce aka zange irin waɗannan abubuwa amma a zamanin su babu wani wanda yi kowa cewa yake amin ruha kama ja'at ku shuɗar da ita kamar yadda ta wuce kowa ga yadda kuka gani ta yadda ta zo din nan to ku shuɗar da ita mana ku bar ta yadda take kawai to daga baya ne bayan sun wuce rigingimu suka yawa na addini sai aka samu waɗanda su kuma sai su ce a'a abin da ya bayyana din ba zahirin ba shi ake nufi ba babu ne ake nufi akwai wata ma'ana wadda take koyayya ita ake nufi to duk magabata ba su wannan balbala ya ce a kanu sun kasance yau mai nuna na? a aurar da hako haka nan ne au ikhraja hako kuma fitar da ita an zahiri daga zahirinta kusan dai wancan ne daidai ne da wancan falam yathbut malan yace bai tabbata ba anna sahabiyan cewa lalle wani sahabi wahidan guda daya ta'awwala sifatan ya fassara wata siffa min sifatillahi ta'ala daga cikin siffofin Allah subhanahu wataala ba ta ba samu ba bai kuma ga su da yawa ga su sun bazu cikin duniya wasu na makka wasu na madina wasu na ta'if wasu na bagadada wasu na kufa wasu na basra wasu na sham wasu na misra wasu na yaman ga su nan dai duk sun babbazu to ɗaya daga cikinsu ba a same shi ya yi tawilin wata siffa daga cikin siffofin Allah ba subhanahu wata'ala aure da ko ko a same shi ya yi watsi da ita aw qala fiya ko a same shi ya faɗa a cikinta anna zahiraha cewa zahirin waɗannan siffofi ghairu muradin ba shine ake nufi ba ba samu ba bal kanu mara yace sun kasance yu'minuna bi madluliha suna ba da gaskiya da abinda siffa din ta nuna suna yarda da shi waɗannan siffofi duk waɗanda muka koro su muka gano su ko to su ake nufi sabai ba su cewa abinda siffan ta nuna ba shine ba suna imani da haka kawai Allah ya faɗa ka san yadda kawai yaya abin yake ba sani ba don babu wanda ya ga Allah wa yahmiluna kuma suna ɗaukar siffofin Allah ala zahiriya a bisa zahirin su abinda ake so in ka tabbatar da siffa ta Allah ga zahirinta to ka bar ta haka kakka yarda ka ce misalin ta kamar tawwa kakka ce ta yi kama a da kayi haka nan to baka yi imani da ita ba saboda mai Allah wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ta'ala babu wani daya wanda ya zamanto tamka yana kama da Allah babu shi sauraka kawai ka bar ta haka take shi kenan ya in wani yace ma ya take ka ce a ga Allah ya faɗi ga ta shi ya gaya ma yadda take ya ce yana da shi kenan na yi imani da yana da wannan abu kawai amma da zaran ka ce ya yi kama ko ko misalin ta to shi kenan ba kai ba da gaskiya da wannan siffa ta Allah subhanahu wata'ala ba saboda ka kamanta ta da ta halittar Allah wa hum ya'lamuna kuma su sun san cewa anna sifatillahi ta'ala lalle siffofin Allah subhanahu wa ta'ala laisat ka sifatil muhdathina ba su zamanto ba kamar siffofin fararru ba halittu ba waɗanda Allah ya kago halittarsu ba min khalqihi daga cikin halittar shi ba ba su kama saboda imanin su da wada mai kullu kufun ahad laysa kamithli shay'un wa qad su'ila al-imam malik an tambayi babban malami imam malik rahimahullahu ta'ala Allah ya kara mashi rama an qawlihi subhanahu wa ta'ala dangane da maganan Allah ta'ala da yace ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa Allah mai yawan rama ya daidaitu ya daukaka akan al'arshi aka tambaye shi menene ma'anar wannan kamar yaya ya daidaitu ko kamar yaya ya daukaka faƙara sai ya ce alistiwa ma'lum ya ce ita wannan ɗaukakar da kaji Allah ce istawa ko kuma wannan daidaituwan to sananna ce ma'ana kalmar istiwa'i kowa ya san da ya san daidaituwa shine haka shine da yadda kuka yi haka kuka zanna kowa ya yi zanne ya yi daidai wurin zaman shi ko ba haka ba kowa wurin zaman shi ya karbe shi ba ba ba ba yawo da kai wurin ka zanna dangalgal to istiwa'i kenan fa idza stawaitum ala al-fulki idan kun daidaita akan me yawo fa idza stawaita ala al-fulki fa qul alhamdulillahi alladhi hatta idza stawaitum alayhi wa taqulu subhana alladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin to daidaituwa kenan ita daidaituwa sananna ce amma imam malik yace wal kayfu ma'lumun majhulun wal kayfu majhulun amma yaya ubangiji Allah ta'ala ya daidaita a bisa al'arshin shi wannan ba wanda ya sani idan ka san daidaituwa ta da taka to Allah subhanahu wata'ala ba wanda ya ganshi bari ya ya daidaita wa su'alu an bid'a yace tambaya ma game da yaya Allah ya daidaita bid'a ka bai da kyawu a yi tambaya game da ire-iren waɗannan abubuwa amma ka iya tambaya shin ko Allah ya daidaita akan al'arshi sai a ce ma eh saboda Allah ya ce ar-rahman ala al-arshi istawa kuma istawa ala al-arsh shin ko Allah yana da hannu sai ka ce eh saboda Allah ya faɗa amma ba za ka yi tambaya ka ce yaya hannun Allah yake wannan baya da kyawu yaya fuska Allah ta'ala take a'a Allah yana da fuska yana da ita amma ba a tambaya yadda take yadda take din nan babu wanda ya gani kuma babu wanda zai gani babu wanda zai ga yadda Allah subhanahu wata'ala yake Allah ya boye wannan daga kowa da kowa amma ya gaya maka cewa yana da kaza yana da kaza yana da kaza sai ka bada gaskiya da waɗannan abubuwa din da ya ce ba yana da su don haka imam malik aka tambaye shi ya ce to istiwa'i sananne ne amma yaya aka yi shi ba wanda ya san shi kuma tambaya game da shi ba bida ake imam malik ya ce kai ka wannan mutumin dan fitina ne kar ka kara zuwa na ka tashi ka ba mutane kai duka rasa abin da zaka tambaya sai wannan me zai kara ka an gaya ma misali da an sana ka rasa abubuwa ga sunan barkatai na imanin ma na aqidan ma duk baka yi tambaya ba ya za ka gyara alakar ka da Allah subhanahu wataala wurin bauta ka yi ibada Allah ya karba duk baka san wannan ba sai ka zo ka yi tambaya babba ka daddako ta daga sama ƙarshen kenan ba al'arshi daga shi babu kowa shine saqaful makhluqat shine rufin halitta da kaga wannan rufin ga masallaci to haka al'arshi yake ga halitta gaba daya to ka ware tambayar nan kasa mana kai ta yi kai ta yi kai ta yi kai ta yi in Allah ya sa kai tambayi miliyan dubu wataƙila tambayar ka tana iya kaiwa can ƙarshe kaga da ka zo nan ka gama tambayar sai ka ce malam tambaya ta ta ƙarshe cikin tambayoyi na miliyan ɗari da kaza da kaza to ka al'arshi amma kai baka kare da nan ƙasa ba baka ma fara ba imam malik ya ce kai dan ka tashi kama mutane irin waɗannan mutane 'yan hitina ne ana barin su suna da wannan tambayar masu yi sanya ma mutane wasu wasu cikin zukatansu ta shiga ba mutane ko kore shi Allah ya kiyaye wa kana al-imam shafi'i shi ma imam shafi'i rahimahullahu ta'ala ya kasance ya kula yana cewa amantu billahi na yadda da Allah na ba da gaskiya da Allah wa bima ja'a kuma na yadda da abin da yazo anillahi daga Allah na yi imani da Allah kuma da abin da ya zo daga Allah subhanahu wata'ala alqur'ani da ingantattun hadisai din na ba da gaskiya da shi ala muradillah abu sa manufan Allah subhanahu wata'ala abu sa yadda Allah yake nufi na yadda wa amantu bi rasulillah kuma na ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa bima jaa an rasulillah kuma na ba da gaskiya da dukkan abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillah abu sa manufan manzon Allah akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ni kaji wannan magana ce da daddiya tana da yau shekara dubu daya da ɗari biyu da kusan arba'in ko kuma da kusan ishirin da wani abu imamu shafi'i ta imam malik kaga kuma ita dubu ɗaya ke gare ta da ɗari uku kaga tsohin maganganu sun yi imani sun yarda da cewa lalle akwai alƙur'ani kuma akwai fassara alƙur'ani waɗanda maganganun manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam da yima alƙur'ani mai girma kuma kaga ai suna kusa ga zamanin wa suna kusa ga zamanin manzo Allah Allah da sallama da wani abu ne sabo da aka kirkira waɗannan malamai bijimin malamai ne gumaguman malamai ne kafta kaftan malamai ne Allah ya ba su ilimin Qur'ani da sun gano cewa babu wata magana an ba alqur'ani ba amma yadda abin ba haka yake ba ga yana cewa wa bima jaa ar rasulillah na yarda da abinda ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ala muradi lahi ala muradi rasulillah abu sa muradin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kenan bayan alqur'ani akwai bayanan alqur'ani wadanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma alqur'ani Allah ya sa mu dace wa kana al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala imam Ahmad yardan Allah ta kare tabbata gare shi ma ya kasance ya kuli yana cewa في مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أتكين إلى مغانا من الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا سوى الله ينا سبكو وزوى سمة فرقو وانا منكرا تاشرا وإن الله يرى يوم القيامة كما الله أنا قنيش لنا القيامة وإن الله تعالى يعجب كما الله تعالى ينام مجد da me in Allah ya mamaki akwai wani abu in Allah ya fa'alu ma ya sha'u haka ce wa yadhaku kuma Allah yana yin dariya wa yaghdabu kuma Allah yana fushi wa yarda kuma Allah yana yarda wa yakrahu kuma Allah yana kyama wa yuhibbu kuma Allah yana so ire-iren waɗannan maganganun da makamantansu waɗanda zahirinsu za ka ga suna kama da namu a kuma da yawa na Allah suna kama da namu amma sai dai ba iri dai bane sunan ne tara su amma ma'anarsu kowa daban-daban yake kowa haka ba muna gani kuma Allah ta'ala bai kamanta kanshi da ni da sami'un basir wa huwa sami'ul ba ya ce babu kamar shi yace shine mai ji mai gani kuma sai yace madadan faja'alnahu sami'an basira sami'an basiran irin sunan Allah ko ba haka ba ko kaga kenan ganin ba iri ne ba jin ba ba iri ne ba abinda ake so ka yarda da cewa na Allah ba irin da kowa bane haka duk wata siffa da ta gitto ma cikin tunaninka kaga ah yanzu wannan sifa ai ta yi kama da ta mutane a ce Allah yana mamaki mutane na mamaki suka ce kai mamakin ba iri ne ba kenan kawai fushi Allah yana fushi ta nan cikin Qur'ani alam tara ila alladhi alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allah alaihim ma hum minkum wala minhum ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم هذا سنة cikin Qur'ani saraka ba irin namu ba na Allah daban namu daban yawa to ire-iren waɗannan maganganu kana ya kula imamu Ahmad ya kasance yana cewa a cikinsu nu'minu biha yana cewa muna imani da waɗannan duk siffofi na Allah wa nusaddiqu biha kuma muna gaskata su mun yarda gaskiya ne Imam Ahmad mahaddacin Alkur'ani ne cikakke kamar yadda yake mahaddacin hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikakken hadisai la bi kaifin mun yi imani mun ba da gaskiya da su amma ba da kaifa ba ba mu sanya suke ba wala ma'anan kuma ba mu san ma'anarsu ba ma'ana hakikanin ma'anarsu ba mu sani ba ma'anarsu wadda ta bayyana ita muka yadda da ita mun ba da gaskiya da su yani annana nu'minu yana nufin cewa lalle mu muna ba da gaskiya bi anna Allah ta'ala cewa Allah ta'ala yanzu yana shinowa wa yura kuma Allah ta'ala ana ganin shi wa huwa fawqa arshihi kuma Allah ta'ala yana bulbushin al'arshin shi ba'inun ya bambanta min khalqihi daga halittar shi kaji walakin sai dai la na'lamu kayfiyatan nuzuli sai dai mu ba mu san yaya sabkar take ba kakka yi tunanin to ta ina ne yake saukowa kuma me ake azame ya sabbo a ya baka labari manzo Allah ya gaya ma cewa Allah yana sauka kowane dare shikenan abin da yake so ka yarda da Allah yana sauka wani wace iri ce baka sani ba abin da ake so ka gane ka yi imani da abin da aka gaya maka kawai ba ka je kana tunani ba shi Allah ba a tunani game da zatin shi لا تفتكر في ذات ربك واعتبر فيما به يتصرف الملوان kamar tunani cikin zatin Allah amma kai tunani cikin jijjuyawar sama da ƙasa halittan Allah yau yadda za ka ganin mutum ga yanan ka san shi baya da furfura yanzu ya koma da furfura ya aka haka ikon Allah ne haka kai tuna irin wannan shi ake so kai tunani yadda za ka tunanin mutum ga ya tsaye ki wata rana sai ga ya duka yau da gobe wata rana ma ba ya duka sai ga ya da sanda ba ita ya dole sai ya kama wani wata rana ma ya aje sandai ita ma ba ta daukuwa dole ya zanni wata rana ma za ka ga daga kwanci sai kwanci daga nan kuma sai ina abin da ake so ka yi ka shiga unguwanni na maradi tsoyo unguwanni kai ta yawo ka tuna lokacin kana yaro ka to duka da ciya nan majalisa duk ba su na yanzu ka tuna da yadda za ka ga kohi daga kwana zuwa ƙarshen kwana bai wuce kowa uku ko hudu yanzu ka kirga kowa talatin yan kuci-kuci kamar shaguna don kowa yadda kowa shi wannan ake so kai duk ikon Allah ya kawo wannan in aka ce ma wata rana a yi wannan ba za ka yarda ba to haka ake so amma shi Allah bari tunani game da shi sai ka hallaka don baka san baka gan shi ba ba wanda ya gan shi to kuma za ka zange tunani gaban amma da na abubuwa ne da ka san su wani lokaci can ka tuno duk za ka gane su ga sanan yanzu kuma sun canza to ka ka san su kana iya tuno da ya suke yanzu kuma ya suke sai abin ya kara maka imani to da ka ba san yaya sabka take ba walar ru'ya kuma ba a san yadda gani yake ba ya za a ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya gaya ma cewa za ka gan shi kuma ya gaya ma cewa kafirai ba za su gan shi ba kalla inna hum an rabbihim yawma idhil la mahjubun yawa wasu fuskoki a wannan rana za a sha makance su daga ganin Allah mahaliccin su saboda ba su ba da gaskiya da Allah subhanahu wata'ala ba ba su yarda da Allah ba wala listiwa'i haka ma daidaituwa din ba a sanya ya take ba ba irin taka bace ولا المعنى الحقيقي لذلك haka ma ba musamma ana ta hakika ga wannan siffa daga cikin siffofin Allah bal nu'minu a bal nufawwidu al-amra za mu fawwala al'amari za mu mika al'amarinmu gaba ɗaya li ilmi zalika cikin sanin wannan ila Allah ya zuwa Allah qa'ili wanda ya faɗi wannan wa muhihi wanda ya wahayin shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa annabin shi ila da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wala da ruddu ala rasulillah kuma ba za mu maida ma manzo Allah maganar shi mu ce ba mu yadda da ita ba ba za mu watsar da maganar ba wa mu nan ayyukan muka yaka nan ban ba da gaskiya da manzo Allah ba magana ta fito daga manzo Allah ko mu zo muna kare ta mu zo karara mu ce ƙarya ce bayan dolan da suka yi mu imani suka yi mu tsoron Allah suka yi mu ilimi duk sun tabbatar da ita ko kuma mu zo mu ce ba mu tabbatar da ita ba mu su wane ne yaushe muka zo duniya yaushe aka haife mu yaushe muka nemi karatun ina ma karatun yake wala nasifu Allah ta'ala kuma ba mu siffanta Allah subhanahu wata'ala bi akthara da fiye da mimma wasafa bihi nafsuhu Allah subhanahu wata'ala ya siffanta kanshi da shi mana duk abin da Allah bai siffanta kanshi da shi ba mu ba za mu siffanta Allah da shi ba wa wasafahu bihi rasuluhu sa'annan kuma ba za mu siffanta Allah da fiye da abinda manzo Allah ya siffanta Allah da shi ba duk abinda manzo Allah bai faɗa ba game da siffofin Allah mu ba za mu faɗi ba saboda mu ɗan biya ne in ya faɗi mu faɗi in ya yi shiru mu ma mai shiru ba mu karawa ba mu ragewa bila haddin ba tare da iyaka ba wala ghayatin kuma ba tare da makura ba wa nahnu na'lamu kuma mu mun san anna Allah lalle Allah mai girma da daukaka laisa ka mithlihi shay babu wani abu wanda yake kama da Allah subhanahu wataala wa samiul basir Allah subhanahu wataala kuma shine mai yawan ji kuma Allah ta'ala shine mai yawan gani to waɗannan dalilai guda uku da malam ya kawo dalilai ne waɗanda aka cira su daga Qur'ani da sunna da kuma abin da sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka bi su da kyautatawa suka faɗa game da mi sunayen Allah da sifofin Allah yadda za ka tabbatar da aƙidarka ta imani da Allah subhanahu wataala sai karatu na gaba shine aladillatul aqliya wato dalilai na hankali su ma suna nan cikin alqur'ani dalili ne na Qur'ani amma Allah ta'ala sai yake nuna ma in ka sa hankalinka zaka gane abin daidai ne wanda ba na daidai ban ka sa hankalinka zaka gane ba daidai bane kamar yadda Allah ta'ala ya ce an khuliqu min ghairi shay'i am humul khaliqun mutane an halicce su ba daga wani abu ba ko ko su suka halicci kansu kaga nan me ake so kai ka sa hankalinka shin waye halicce ka kai kai kanka koko kawai ganin kanka kai haka koko akwai wanda yi ka ɗayan uku ne ko dai haka ka samu kanka koko kai kai kanka da kanka koko akwai wanda yi ka dole a kai ga zabi na uku to mun kace kai kai kanka sai a ce haka kai to da hanyar mahaifiyarka a sai ka tashi kawai ga babanka nan ga mahaifiyarka nan ga kakanka namiji ga kakanka mace su ma iyayenka ga kakanninsu nan to tsara kenan ya tabbata dai mutum ba shi ya kashi kuma ya tabbata ba shi ya samu kanshi ba ba haka kawai ya samu kanshi ba kuma waɗannan abubuwan na'urori na zamani da kayan gine-gine da sauransu duk suna nuna maka babu wani abu wanda yake samun kanshi da katari kawai sai an yi shi babu wata salula da ta yi kanta. Da salula tana yin kanta, da an samu salula a cana kawai ta yi kanta saboda yadda suke yin su. Yadda abin da agoguna, yadda karamin yaro ma ɗan ƙararren wanda primar yake ma sai ya kera maka waya. Ko ba haka ba? Saboda ka can gidan fasaha ne. gidan kimiyya ne amma babu wani abu na kimiyya wanda ya samar da kanshi su suke samar da shi su kuma wa ya samu masa abin da suke samar da kimiyya nan Allah raka kenan waɗanda su ake ce ma dalilai na hankali in kasa hankalinka za ka gane cewa duniyan nan babu wanda yake sai Allah laqad wasaba Allah ta'ala Allah ta'ala ya siffanta nafsahu zati shi bi sifatin da sifofi wa samma nafsahu bi asma'a kuma Allah ta'ala ya ambaci zatin shi da sunaye wa lam yanhana ko kuma Allah bai hane mu ba an wasfihi daga siffanta shi ba wa tasmiyatihi da kuma kiran shi da suna bai hada waɗannan sunaye da bai hana mu ba wannan hankali ba in kasa hankalinka zaka ga tunda Allah ya siffanta kanshi da sifofi ya zara makan ya sunaye kuma bai hane mu ba cewa mu kira ya da wannan sifa ko mu kira shi da wannan sunan me yake nuna kenan nashi ne yana da su kenan babu inda Allah ta'ala ya ce kakku kira ni da kakku kira ni da wani suna kakku kira ni da wata sifa ko akwai a Allah ma cewa walillahi asmaul husna fad'uhu biha sunaye mafiya kyawu sun tabbata ga Allah saboda haka ku zanki kiran Allah da su qul Allah aw yad'u rahman ku kira Allah ku ce ya Allah ko ku kira ya rahman ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna duk wanda kuka kira to Allah yana da suna mafi kyawu to kaga Allah ba umarni ya ba mu ba ma magana hanawa ba wala mai amurna kuma Allah bai umarce mu ba bi tawili da murde su ba da juya su ba da ba su wata ma'ana wadda ba ita ce take zahiri ba aw hamliha ko kuma Allah ta'ala bai umarce mu da mu dauki wannan siffan ko sunan ba ala ghairi zahiriya akan sabanin zahirin su ba to Allah bai ce mu haka ba fa hal yuqalu ma yace cin za a iya hankalta an yi kala a ce inna na cewa lalle mu idza wasafna ko idza wasafna biya idan muka siffanta Allah subhanahu wataala da waɗannan siffofin na kunu za mu kasancewa qad shabbahnahu bi khalqihi mun kamanta shi da halitta shi yana yiwa a ce haka tunda Allah bai hana mu ba to kuma mun kira Allah da su a ce a ba ku yi daidai ba me yasa ba ku yi daidai ba saboda kun kamanta Allah da halitta shi kun ce Allah na da hannu ba mu muka ce ba Allah ya ce kun ce Allah yana da fuska Allah ne ya ce shikenan wayar zabuna to sai ya zama tilas gare mu idan a lokacin da muka kamanta Allah da halitta shi ta'awilu murne su mai masu tawili muna ganewa ko gudun ka a kamanta Allah da halitta sai a yi tawili ba kamanta Allah da halitta ba ne wa hamliha ko kuma ɗaukar su ala ghairi zahiriha akan sabanin zahirin su muna ganewa ko wa in asbahna mu'attilina idan kuma muka kasance mu'attilina masu korewa mu ce Allah ba da shake ce matatif wa birin mu'attala wa qasrin mashi rijiya wadda aka barta kamar tsohuwar rijiya ai kaga an barta ba ruwa cikin ta ba amfani da ita to shake ce matatif ka raba Allah subhanahu wataala da abin da yake yana da shi ka kore mashi nufatan mun zamanto masu korewa li sifatihi ta'ala ga sifofin Allah subhanahu wata'ala in muka yi haka mulhidina kuma mun zamanto masu karkacewa fi asma'ihi cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala wa huwa shi kuma Allah ya tawa'adu yana narko yana alkawari yana kyacewa almulhidina fiya waɗanda suka karkace a cikin sunayen Allah بقوله دبدن الله سبحانه وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه قبر ندودن لسجي كركتر واتكن سونينا سيجزون ما كانوا يعملون waɗanda suke bauɗewa cikin sunayen Allah Allah ta'ala ce da sannu sannu wato za a saka masu da abin da suke aikatawa waɗanda suke bata sunan Allah to yana cikin bata suna Allah ka ce Allah baya da suna Allah ya ce yana da shi ka kore mai shi ka ce wannan ba suna Allah ba ne ilhadi ne ko ko kuma ka faɗe shi da wata ma'ana da ka juya shi kamar yadda muke juye sunaye sunayen mutane ko ba haka ba yadda kuka ga muna juye sunayen mutane yadda muka ga dama yusuf mu ce mai isu yunus mu ce mai inusa ko ba haka ba to haka duk kabilun duniya suke su ma Allah raba suna wannan abu Mm. Muhammad mu ce mai mamman Muhammad bagade ilhadi ne cikin sunaye amma nan da yake sunayen mutane ne bai da matsala sosai Ibrahim mu ce mai Ibro ko Iro ko Hima ko Ibra ko ba haka ba Isa ba iso bugaye kuma su ya gaisa a gaisa da kayan gaisa to isa ne musa wa isma'ila mu ce sama'ila ko ila ma mu yayi isma'ilin kawai mu zange cewa mi ila ishaka shi ko mu ce mai mi ishaka ko isiya ko isiya dai lahadi ne amma lahadi ne na sunayen mutane ba lahadi ne na sunayen Allah ba dan sunayen mutane ne nan bayan Allah da Allah subhanahu wataala ya aiko ba ya da kyawu ne amma tunda an saba shi ke amma alhamdulillah yanzu kaga ana gyarawa da da wuya ka ji Yusuf shekaru arba'in da suka wuce da wuya ka ji iso ana ce mai yusuf ba bai ce mai yusuf ba yunus da wuya ka ji yunus wani ya ce ba sunan inusa ba sunan yunus har sai an yi gunna ba ko ina gunna take cikin yunus ai babu gunna ce to sai an yi gunna an ce yunus abal ce mai inusa yunus da gunna Allah ya kiyaye. Don haka wannan a hankalce yana nuna mana tunda Allah ya kira kan shi da sunaye da sifofi kuma bai hana mu mu kira da waɗannan sunayen ba a hankalce ya nuna kenan dole ne mu kira Allah da abin da ya kira kan shi da shi. Dalili na farko kenan dalili na biyu alaysa man nafa sifatan shin ai duk wanda ya kore wata sifa min sifatin Allah daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala khawfan min at-tashbih dan tsoron kai ya kamanta Allah da halitta kana qad shabbaha awwalan ya kasance ya riga ya siffanta ta da farko ma bi sifati al-muhdathina da sifofin halittu ko ba haka ba kayan ya ga wata sifa ya ce wannan ya kore ta to can baya ya tabbatar ma Allah siffofin da halittu suna da ko ba haka ba in ba haka ba kai ƙara ce mu mutane suna shi kai ƙara ce mu suna gani kai ƙara ce mu suna da ilimi wani masani ne Allah ma masani ne amma sanin dai ne wannan zubar da ka kore to kamata ya ta baya ma ka kore to in ka tabbatar da ta baya ta gaba kuma ka kore to za ka yi tumka da warwara kenan ko abinda malai yake so ya ce ba mu kenan sun makafa min tashbihi sa'an nan ya ji tsoro daga kamanta Allah da halitta shi fa farra minhu sai ya gudu da gare shi ilan nafi ya zuwa kore ma Allah subhanahu wata'ala wannan siffa din wa ta'til da kuma ƙarin korewa fa nafa sifatillahi sai ya kore sifofin Allah subhanahu wataala allati asbata li nafsi wanda Allah ta'ala ya tabbatar da waɗannan sifofin ga zatin shi wa wasafahu wa qala kuma yazo ya bata su yace babu su fa kana bidhalika sai zamanto da haka qad jama'a baina kabiratayn ya hada tsakanin laifuffuka manya manya guda biyu at-tashbihu wat ta'til kamanta Allah subhanahu wataala da halitta da kuma kore ma Allah subhanahu wataala kaji to wanda kuma ya tabbatar gaba daya da abin da Allah ya ce yana da ya yarda da shi shikenan kaga shi tabbatarwa kawai abu kuma haka Allah subhanahu wataala yake so shi abin da Allah ba ya so tun da ya ce ma bai yi kama da kowa ba to shi kenan ko da ka faɗi siffa ɗin ta yi kama da ta kowa to ka sa cikin zuciyarka ba irin ta kowa ba ce ko mu mutane siffofin mu ba iri ne ba ne ko ba haka ba dogaye sai kaga wani ya yi su tsawo cikinsu akwai wanda ya fi zama dogo gajeru haka nan ɗika-ɗika sai ka samu wani ya zama wani ɗikeki sirara sai ka samu wani ya yi wani karmashewa amma dai sunansa karmasashi sunansa ramammu amma wani ya fi wani ramewa malamai sai ka samu wani ya yi wani zama in a harkar ƙur'ani ne in harkar tafsiri ne in harkar sanin hadisi ne in harkar sanin ilimin nahu ne duk ilimi gaba daya sai ka samu wani ya ɗara wani wani ya yi wani wani ya yi wani wani ya yi wani amma dukan sunan suwa masu kuɗi ta ka iske su ɗakin taro na 'yan kasuwa ga sunan amma su da kansu sun san wani ya yi su amma duk sunansu a zubayin sun da sun taru wuri guda daya to akwai babba amma in kana gefen ka kana wurin harkar ka to kai kai ne babban kai na ruwanka da shi amma an haɗu to kai ka san kai ma yawwa to haka abin yake tsakanin mu ma an samu wannan balle da mahalicin wanda ya kowa wanda ya komi wanda shi ke ba kowa to kaga kenan komi nashi ba irin na ba irin na halitta ba ne abinda Allah ba ya so kenan a lokacin da ka tabbatar da siffa ga Allah to ka tabbatar da ba irin ta halitta ba ce Allah ya sa mu dace afala yakunu min al-maquli shin ba zai kasancewa daga abinda aka hankalta ba idan a wannan lokacin wal halatu hadhihi alhali wannan al'amarin anna wasfal bari ta'ala cewa lalle siffanta Allah madaukakin sarki bima wasafa bihi nafsahu da irin abinda Allah ta'ala siffanta kanshi da shi wa wasafahu bihi rasuluhu kuma manzon shi siffanta shi da shi ma'a atiqadi tare da kudircewa anna sifatihi ta'ala lalle siffofin Allah subhanahu wa ta'ala la tushbihu sifatil muhdathina ba ta kama da sifofin halittu ko ba gaskiya ba yawwa ya nuna cewa sifofin Allah ya tabbatar da su ga kai shi kuma bayan shi suna da da yawa cikin irinsu to ba iri dai bane muna ganewa ku na wani dan siyasa yake cewa ɗayan siyasa ne amma siyasa ba ita ce omu ba yawa dukkan mai yan siyasa ne za mu haɗu wuri guda ɗaya amma ƙarshe kowa ya san gidan uban shayi gidan siyasa za ku in an ƙara da hayaniya da rigimar siyasa ina ake tafiya kowa gidan shi ke ɗaya na zo gida na ka biyu ka ce tun da na yan siyasa ne gidan ka zan kwana ko na zama dan gidan ka tun da dubu yan siyasa ne ba yi wani suna ya haɗa mu kuma wani abu sai ya raba yawwa in dare ya yi aka ƙara hayaniya da rigima da ƙarya da gaskiya to kowa sai ta yi wani ya shiga cikin madibi ya kwanta wani ya shiga cikin suminti ya kwanta wani ya shiga cikin haki da an ƙare ke rigiman ɗakin buka za zama ya kwanta bayan sa ya ta kuma ya koma gidan shi ya koma gidan oshe ya siyasa to saboda haka kenan duk abin da Allah subhanahu wataala yake da shi aka ce halitta na da shi to ba irin na halitta ba ne ya sha bambam kama anna za ta husu ba da wata'ala kamar yadda kasancewa lalle zatin Allah la tashbahu zawatil makhluqina ba ta kama da zatuttukan halittu ko ba haka ba Allah yana da zati mu ma muna da mi ga munan haka din naka kai din shine zatin ka shi ba Allah yana da shi din iri ne ne mun sha bamban zatin Allah ba a taba yin wani lokaci da babu shi ba kuma shi zatin Allah ba ruwan shi da lokaci shi zatin Allah ba ya da shiya balle gobe balle jibi ba ya da bara balle baɗi shi zatin Allah daban yake kawai amma kaga kai kana da bara kana da bari kana da bara waccan kana da farko ko ba haka ba nan da shekara ɗari nan duk ba mu nan da suka wuce ko ba haka ba zamanin turawa na yayi ƙasar nan tamu suna kama karya suna abinda suka ga dama kaf din mu ba mu nan shekara ɗari da wuce nan duk ba mu nan kuma nan wurin ma dajin banza ne kawai ko noman shi ba a yi dajin Allah ta'ala ne kawai barewu da kuraye da damusoshi da zakuna da giwaye suke rayuwa nan yau ga mun zama ne kurayen mu ne damusoshin mu ne giwayen da macizai da zomaye naman daji ga nan gaban zanen da shekara ɗari da ta wuce yau kuma ga mu ke rayuwa ba kaga mun yi zama babu muka zo wasu daga cikinmu da yawa sun tafi su suka fara zanna wurin suka je suka bar mu haka za mu tafiya mu bar mu wasu haka sannu sannu har Allah subhanahu wataala ya nade duniya shi gaba daya okay dan zatin Allah ba irin namu bane shi zatin Allah ba ya da farko ba ya da karshe sai kuma naka yana da farko yana da karshe to yadda ka san zatin Allah bai kama da zatin mu ba to haka sunayen Allah sunayen Allah yadda ka ji su haka Allah yake masani ne ya san komi dan Allah ya nuna ma al'alim ya san komi sai ya ce ma inna Allah bi kulli shay'in alim Allah ya san komi qad ahata bi kulli shay'in ilma ya zagaye sani da komi yana fassara maka al'alim ne shi komi ya sani kai kuma yawwa in qur'ani ne shi kadai ka sani in fassara shi da har da shi ne su kadai ka sani haka dai za ta hada maka ayan abubuwan da ka sani kuma su ma ba duka ka sani ba ko ba haka ba makarancin qur'ani ne ga za ka samu mutum makarancin qur'ani amma hafsu kawai ya iya kowar shi kadai ya iya su suka yi yawa za ka samu wani ya tattaro su guda goma dai ya iya su kuma sai ka same shi wani ilimin na Qur'ani mai san shi ba amma suna masanin Qur'ani masanin Qur'ani na wani bangare to shi Allah subhanahu wataala gab na kadin dama shi ya baka wanda kake tinkawan kake kuri kake takama da alfari da wariyar da shi ko kuma wanda kake kankan da kai ga Allah ka san wani Allah ya bashi ilimi sai ta kure ta daukaka ya ta karambani ya ta shishigi wannan da abubuwa ne da suke bata lada suke sa kai ta harkar ilimi baka da lada ko guda wurin Allah asara kawai kake kana bata lokacin ka Allah so yake ya baka ilimi ka rena kanka kamar da kanka ba komai ba kai mu'amala da kowa kana iya ka san yadda zaka mu'amala da malami ko almajiri kuma ka san yadda zaka mu'amala da bigi bagiro sakarai a ɗan baka yi mu'amala da kowa ba a matsayinka na malami to baka amsa sunan malami da sauran ka jayi kake wani bangare ai malami shine wanda yake yi mu'amala saboda yana da ilimi da kowa ya san yaya za yi da kai ya san irin yadda za yi da kai yadda za cuɗan yayi mu'amala da kai ya sani a matsayinka na baka san komi ba a matsayinka na almajiri a matsayinka na malami warin shi ko matsayinka na malamin shi duk ya san ya zai mu'amala da kai to kaga kenan zatin Allah subhanahu wata'ala ya yi sabani da zatin mu yawwa zatin mu mutuwa yake shi kuma zatin Allah yana nan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajha komi zai halaka sai dai Allah subhanahu wata'ala komi zai karewa zama babu komi ba komi كان الله ولم يكن شيء قبله Allah subhanahu wataala dama tun tun tun yana nan wani abu bai kasance gabanin shi daga baya sai Allah ya halitta to kaga kenan kamar yadda zatin Allah mai girma da ɗaukaka ya saba da zatin mu to haka sunayen Allah da sifofin Allah suka bambanta da namu Allah ya sa mu dace na uku malam yace إن الإيمان بصفات الله تعالى للي إيماني لصفوب الله تعالى ووصفه بها da kuma siffanto shi da waɗannan siffofi din la yastalzimu tashbiha bai tilasta yin kamanni bi sifati almuhdathina da siffofin waɗanda aka kamanta su ko siffofin waɗanda aka halitta muna ganewa don ka yarda da gaba ɗayan siffofin Allah waɗanda suka zo a Qur'ani waɗanda suka zo a hadisai ingantattu ba yana nuna cewa ka kamanta Allah da halitta shi bane a hankali ma me yasa ma da yace idil aqlu saboda hankali la yuhilu bai kore an yakuna lillahi sifatun khasatun bi dhatihi cewa Allah yana da waɗansu sifofi waɗanda suka kaɗaita da zatin shi ko ba haka ba la tashbahu sifatil makhluqina waɗanda ba su kaba da sifofin halitta hankali bai kora wannan hankalinka ba ya ce ma a'a Allah ta'ala ba ya da waɗansu sifofi waɗanda suka yi kama da na halitta ko kuma ba ya da waɗansu sifofi na shi waɗanda suka kaɗaita da shi mun gane ko ga zatin shi waɗanda ba su kama da siffofin halitta wala taltaqi ma'a kuma ba su haɗuwa da na halitta da na Allah illa yi mujarrad ismi faqat sai kawai cikin suna kadai wurin tsantsan suna ne kadai suke kama wannan duk abubuwa ne da muka yi ta hudu ba yakunu lil khaliq sifatun takhussuhu sai Allah ya zamanto yana da siffofi waɗanda suka keɓance shi walil makhluqi sifatun takhussu su ma halitta Allah suna da siffofin da take bance su kaji kamar yadda muka ce kowa da irin abin da yake bance shi nan ga mana nan kowa da irin siffar shi kadi ba dai kayan mu ba su yi kama ba nan babu mun kai mu ɗari wurin nan amma babu wanda siffar shi kayan shi suka yi gaba ka riba ka ga ikon Allah da yau munan kowa kayan shi daban na wani ba su kama da na wani huluna masu huluna su ma kowa ta shi daban fuskokin mu na mu daban ko ba haka ba duk ban mai kama da juna ba yawa ba wani wanda zai zo neman mu bai san mu ba ya tsaya bakin kowa da wanda ya gane cewa da ni kai ne sai ya ce wane yake nema har yanzu ya ga mutane na tsaitawa bai ga bai ga yana nan kan haka saboda mi ba mu kama da juna amma larabawa lokacin in sun sun tashi taimakon mu sai su ce duka ma muke ba su iya bambanta mu sai su ce kawai in ka je maka kawai sai a ce ku ta wucewa ku ta wucewa ba a yi bambanta su da iri ɗaya in sun zo su taimaka ba ba su tsaya su ba kansu wahala wurin neman gaskiyan mu da shaidar cewa ba mu da wani laifi kawai a tafi ta wuce ta buga mu ta buga ana ba ku ci wuce ce ta magana ce wa ganin duk iri ɗaya ne fuskokin su iri radda suke cikin motsi kuma shi kenan daga hannun ka ɗaya yatsan nan zai ga sai ka aza shi wajen so goma kana aza ce kuma bayan magani a duke ka hutu taho a ƙara danna ce to wuce sai a bata mal mutum dai sai bata sai awa ɗaya bisa layi radda suka ga dama radda suka ga dama kuma radda suke ƙasa suke babu motsin ba ta koi za ce wai kayan mu ma dai ne ne yanzu da Allah kayan mu ne ne wani wani yasa wani canwa wani baki wani bula wani masara wani ja wani jake wani baki baki wani fari fari wani masara haka amma su ji duk kayan mu iri ne za ka ba su yi bambanta ba mun kuma ba mu kama kamar yadda su ma ba su kama su ma da ka kalle za ga wani ikeke ne wani siriri wani katin fuska gare wani karama wani dogon hanci gare wani tababbe wani siriri wani takulalle gare shi ko ba haka ba kamar yadda su ma ba su rikitar da mu ai sai kamata su rikitar da mu saboda su in suka zo ga kayan su duk harari ne in ana taron malamai musamman saudiya za ka kowa da mi da farin riga da rawani ya lullaba don su ba su ɗaura rawani haka dai kowa da mi ya lallaba wannan rawan to sai mu ce dini ne ne to da haka kenan kowa cikin mu yana da abin da ya bambanta da shi daga dan uwan shi to ballanta na Allah subhanahu wataala wal muslimu musulmi yu'minu bi sifatillahi a lokacin da yake ba da gaskiya da sifofin Allah wa bi sifatin ko wa yasifu biya kuma yana siffanta Allah da wannan siffa din la ya'taqidu abadan har abada bai rikewa cikin zuciyar shi wala hatta yakhbura bi balihi kai ma ba ya jittowa ga tunanin shi anna yadallahi tabaraka wa ta'ala cewa hannun Allah da ya tabbatar da shi ga Allah masalan misali tashbahu yadal makhluqi cewa tana kama da hannun halitta a lokacin da inda mai imani ne akwai mushabbiha akwai halakakku waɗanda suke cewa hannun Allah kama hannun su yake kaga sun kamanta hannun Allah da na halitta muna ganewa ko akwai waɗannan akwai mushabbiha sunan su kenan mushabbiha masu kamanta Allah da halitta shi yan bid'a ne daga cikin yan bid'o'in da aka yi kuma yanzu ma akwai su ba su ce ba su kare ba to duk lokacin da musulmi yake tabbatar da cewa imani da Allah cikin zuciyar shi ko kuma cikin tunanin shi bai tunani ko ya rike cewa wannan sifa din irin ta halitta ce daidai da daidai muna ganewa ko fi ayi ma'anan cikin kowace ma'ana min al-ma'ani daga cikin maloni gwaira mujarrad tasmiya sai kawai tsantsan suna sunan ne kawai ya yarda da cewa Allah na da hannu amma ya san ba irin na ba irin nashi bane wa zalika li mubayanati al khaliqi lil makhluqi wannan kuma saboda bambancin da ke tsakanin mahalicci da abin halitta bi zati a cikin zatin shi wa sifati da sifofin shi وافعاله da kuma ayyukan Allah subhanahu wataala qala ta'ala Allah mai girma da daukaka ce qul huwallahu ahad kace shi Allah shine maka aiki a zatin shi a sunayen shi a sifofin shi Allahu shine Allah as-samad wanda kowa yake da bashi da biyan bukata lam yalid bi haihuwa wa lam yulad ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu wani wanda ya zamanto kamar Allah subhanahu wata'ala wanda yake tamka irin Allah babu shi wa shi nan wa qala ta'ala kuma Allah yace laysa kamithlihi shay'un babu wani abu kamar Allah wa samiul basir Allah subhanahu wata'ala shine mai yawan ji Allah ta'ala shine mai yawan gani Allah subhanahu wataala ya kara mana imani samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ta waɗanda suke bana addu'a Allah ta'ala da mu da su dai biya mana bukatun mu kukan da muke gaban Allah ta'ala ya shahi mana hawayen mu Allah subhanahu wataala gurace guracen da muka sa gaban alkhairi Allah ka sa mu cin musu ya Allah abinda muke so Allah ka ba mu alkhairin da muke nema wurin ka Allah ka ba mu sharrin da muke tsoro ya tarda mu Allah ka kare mu daga gare shi ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah subhanahu wataala ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ta'ala ka ba kasashenmu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah subhanahu wa ta'ala shugabanninmu ka kara musu gaskiya da rikon amana Allah ka ba mu kasuwa mai albarka ka ba mu aiki mai albarka ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka kara mana imani Allah ka kara mana kusanci gare ka ya Allah Allah ka kara mana son ka da annabin ka ya Allah ka kara ma musulunci girma da daukaka Allah ka kara musulmi hadin ka ya Allah ka raba su da rabuwar ka ya Allah Allah ka raba mu da kita da bakin ciki a tsakaninmu ya Allah Allah ka sanya tausayi tausayin juna tsakanin mu ya Allah kamar yadda ka kamanta bayan ka cewa ruhama a bainahu masu tausayi ne tsakanin su to Allah subhanahu wataala ka sanya mu mu ma masu tausayi tsakanin mu ne ya Allah Allah ka raba mu da bakin ciki tsakanin mu ya Allah matasan mu Allah ka shirya mana su samarin su da ƴan matan su ya Allah marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya suna nan tare da mu a masallaci ko ko suna gida suna jiya ko suna asibiti Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka shigar su da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka da da su gida aljanna Allah ka kara mu rayuwar mu albarka Allah ka kara mu rayuwar mu alkhairi Allah subhanahu wataala muna roƙon ka da abin da muke so wurin ka Allah ka ba mu ya Allah domin babu abin da ya fi karfin ka ya Allah babu abin da ya gagare ka a cikin wahala da wahala cikin takura da damuwa ya Allah Allah waɗannan abubuwa duka kai jarrabe mu da su ya Allah kuma babu wanda zai dauke mana su in ba kai ba ya Allah Allah ka dauke mana su ya Allah ka kawo mana karshen su ya Allah Allah ka bamu damuna mai albarka ka bamu ci maka mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa daidai da mu ya Allah masu yawa masu albarka ya Allah waɗanda ba za su hallaka mana shagunan mu ba ba za su hallaka mana gidajen mu ba ba za su hallaka mana gonakin mu ba da wuraren noman mu da dabbobin mu da arzikin mu ba ya Allah Allah subhanahu wataala ka ba mu ruwa daidai da tattalin arzikin mu ya Allah daidai da karfin mu ya Allah daidai da raunin mu ya Allah Allah mu masu rauni ne ka ba mu karfi ya Allah mu talakawa ne Allah ka wadata mu ya Allah mu jahilai ne Allah ka sanar da mu ya Allah ba mu da Allah ka ba mu ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين